نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاترة لوتن ذو الحجة hijiran manzan Allah alaihi salatu wassalam 1447 wanda ya dace da biyar ga watan shidda shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin suratul hajj mun tsaya daidai faɗin Allah subhanahu wata'ala وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك النار وعداها الله الذين كفروا وبئس المصير سألت يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له yaya a ci gaba ko a tsaya ba a yi ya yi wannan su buri ba matsalin fastami ula Allah ta'ala ya ce ya fi waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah ko ya fi mutane kowa da kowa da waɗanda suka ba da gaskiya da waɗanda suka ƙi ba da gaskiya mutane gaba da Allah ya kira. Allah ya ce, Buri ba masarun, an buga wani misali, fastami ula, ku saurare shi ku shiru, ku fahimci wannan misalin da Allah mai girma da ɗaukaka ya buga. Innan lazina ta da'una min donillah, lalle waɗanda kuke kira, kuke roƙo, kuke bauta masu wanda ba Allah ba, lan ya zubaban ba su iya halittan ƙuda walawi gita ma'ula ko da sun taru saboda su halitci ƙuda ba su iya wani ya slubu zubabu shay'an in kuma ƙuda ya kwace masu wani abu la ya stanke zoho minhu ba su iya kwato shi daga ƙudan wawu fattalibu al-matlub Allah ta'ala ce mai nema da wanda ake nema wurin shi duk sun yi rauni wato wannan aya mai girma Allah subhanahu wataala a cikin ta yana fadakar da mu game da ainihin kaskancin gumaka da kuma rashin hankalin waɗanda suke yin bauta gare su. Yawa gunki wulakantacce ne kaskantaccen abu ne ba komi ba ne, gunkin da ake bauta. Kuma waɗanda suke bauta shi, kuma ba su da hankali. Hankalinsu ragagge ne, hankalinsu ba cikakke ba ne. Domin da suna da cikakken hankali da sun bauta ma Allah. da shi za Allah ta'ala ya buga wannan misalin cewa misalin shi ne masu wato bauta ma gumaka gumakan da suke bauta ba su iya halittar kuda aka kuje dan kararrama abu ne ko ba haka ba halitta ne dan kararrami cikin halittu waɗanda suke yan ƙanana amma sai sha ma kai sai dame ka ko ba kai kama shi ko ba haka ba ya sha maka kai ka rasa yadda za ka yi da shi ne kamuwa bai ta yi an marin kanka sai sa ka zaki don ka bige shi ta yi haka to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya buga wannan misali cewa gumaka waɗanda ake ɗaukar su alloli ne ana sarrafa masu haƙoƙin Allah ana ɗauka hakin Allah ana ba su ba su iya halitta komi ba su iya halitta ba su iya halittan ƙuda balle abin da ya ƙuda girma da ɗan ba wanda yake iya halittan ƙuda da abin da bai kai shi ba da wanda ya fi shi saiwa ya Allah subhanahu wataala da za su tare gaba ɗaya a kansu halitti kuje ba su iya ba kuma da ƙuda zai kwace masu wani abu ma'ana da zai dira a kan zumuwarsu ko ruwan sukarinsu ko wani abincinsu ya tashi da ba za su iya kwato wannan abin da ya dauka wadan ma a kaddara ya tsaya bayan ya sha ya koshe ya tsaya ka kama shi abin da za ka mai kawai in ka dauke ka yadda shi kuma mi ya tsaye da kayanka don ba ka ganin abin kuma ko ka gani misali ka sa na'ura ka rage shi ka sa na'ura ta hangen abubuwan da suke ‘yan kanana za ka ga abin amma mai unwane shi yawwa ya ci dubu sai ce to ya za ka yi da shi me za ka bashi to wallantana ba ka iyawa dada ba ka iya kama shi Allah subhanahu wataala ya nuna cewa gumaka gashiyayyu ne kaskantattu ne ba su iya komi rayayye ma ya kasa yin komi ba dai su da ke sandararu ba su moci muna ganewa ku shi yasa aka rawaito hadisi wanda Abu Hurairah ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce wa man azlam babu azzalimi mimman zahaba kamar wanda ya tafi ya khluqu khalqa khalqi yana yin halitta irin halitta ta babu azalimi kamar wanda yace shi ma zai yin halitta kuma zai yin halitta kamar irin halittar da nake yi to babu azalimi irin shi bal yakhluqu murratan saboda haka in sun isa salici kwaye zarra bal yakhluqu zarratan salici kwaye zarra dan abu dan micit eh rana in sun isa in dai suna iya halitta irin ta Allah to salici kamar ɗayan rana ƙwara guda. Au dubabatan ko kuma salicci guda, au habbatan ko kuma salicci ƙwaya ta haci. Kasan ƙwaya ci da ‘yan mitsiciya ce, ɗan ƙararraba ce. Daga kuma ba mai iya halittarta. Sai Allah, subhanahu wa ta'ala. da haka kenan babu wanda yake iya halitta in ba Allah ba dan adam ba ba iyawa ballantana ballantana da da gunki wanda ba ya ji ba ya gani ba ya motsi yin shi ma akai Allah ya kiyaye to da haka Allah subhanahu wataala ya ce wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min mana su gajeyi ne kasassu ne daga halittar kuje guda ɗaya ba su yi halittar guda ko? to kuma Allah ya ce kudan ya kwace masa ba su yi bin su kwato ya Allah ta ala ce ba wa faɗaɗibu wal makrobe abdullahi da abbas ya ce mai rauni ko mai nema da wanda ake nema sun yi rauni ya ce mai neman shi ne gunki shi ne wanda yake neman ya yi mi wanda yake neman ya halicci mi ya halicci kuda walmatlobu kuma shi ne mai azubab kuda ɗin kuna gane ku mai nema shi ne gunki abinda ake nema shi ne kudan ana neman ya halicci kuje in ya isa kuma wannan magana ce mai karfi saboda ana magana goma karfi wasu ko malamai suka ce a akwalibu da Allah ce ba'uf akwalibu ana ne al'abid mai yin bauta ga gunki wal maqlub shine as-sanam gunki din wanda ake nema ana nema a wurin shi duk wanda ya tsaya ya dokuba ya mai da hankalin shi wurin gunki me yake nema lafiya yake nema ko aiki yake nema ko jari yake nema ko makami ko ci gaba yake nema ɗayan waɗannan abubuwan ne ko aure yake nema ko haihuwa kawai kenan gunki ana neman shi da ya biya wata bukata kamar yadda ake neman Allah ta'ala ya biya bukata wa Allah ta'ala ya ce gunki ba ya biya maka bukata bara ka kai da ka duka wurin shawalar banza kake yi kai ma san kana yi ballantana ya biya maka bukata sannan Allah ta'ala ya ce ma qadarullah haqqa qadri ma qadarullah mutane suna karanta kuskure su ce ma qaddarullah ma qadarullah ne dal baya da shadda ma qadaru ba ma qaddaru ba yawa kuma sai ka ji mutane cikin cikin karin magana haka suna ce ai ma qaddarullah haqqan qadari haqqan qadari shi ma kuskure aya ce ta alqur'ani aka bata amma an yi ne saboda son qur'anin da girmama shi ba da ganga aka yi ba to abin da kai da kuskure dan baka iya ba to Allah ta'ala zai yafe maka amma dai ba daidai bane ka zange cewa ma qaddarullah duk qur'ani bayan da Allah ya ce ma qaddarullah Allah ya faɗi waɗannan wurare Allah ya faɗi cikin suratul an'am ya faɗa cikin suratul zumar kuma ya faɗi nan wurin wa ma qadarullah haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay cikin suratul an'am cikin suratul zumar Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah sai nan kuma Allah ya ce ma qadarullah awwa me ma'anar ma qadarullah ma'ana mutane ba su san girman Allah subhanahu wataala ba su san matsayin Allah ba a lokacin da suka duka wurin gumaka suna neman gumaka su biya musu bukatu duk lokacin da zaka roki wani Allah abinda ba wanda ya sai maka shi in ba Allah ba to kare na girman Allah kare na matsayin Allah baka san waye Allah ba Allah ba Allah tun kana cikin ciki yake baka ci ya baka sha sai yanzu da kai to ya kasa ci da ka kana can wurin baka mutu ba diba inda kake zanawa cikin kazamta kake zane ka ci ka sha ka yi kwana haka yi wasa ma aga kana ta turo kawahuwanka ka da hannuwanka kana matsa ma mahaifiyarka wurin ba iska amma Allah ya kai maka iskan da kake bukata a wannan lokacin to sai da ka shigo sararin duniya ga iska nan yana ma neman ya ma yawa kuma ka ce Allah ba zai iya maka ba saboda Allah to duk wanda yake irin wannan tunani bai san girman Allah ba bai san wane ne Allah ba da ka san Allah subhanahu wataala da ba za ka ji nauyin tambayan Allah duk biyan bukatunka ba kafin su Allah ba mai duniya ba lillahi ma fi samawati wa ma fi duk abin da yake cikin sama da wanda yake kasa dukkan Allah ne nan da awa biyar muna nan muna ta zuwa awa biyar da suka wuce yanzu gashi nan kuma iskan ya mamu yawa shi ya sako mamu shi ya yi yawa ya ishe ma har ya yi yawa wannan iska in ya tsaya haka har sai na tabbata mutane da sai sun lullube da zannuwa abin ɗari za ya koma da ka shi Allah tara duk abin da kake so ga ya mashi babu wani mai girma wurin shi kawai ni dan kararrami ne mai duniya ya baka ma addini ya baka imani bare biyan bukatun rayuwa mai duniya daga ya ba kafirai masu zagin shi ba ya sanya su cikin yanayi mai kyau wanda ya hina ka na duniya kuma za ka roƙa Allah ya hana ka haka je ka ketara zuwa ga wani makiyan Allah wani mutumin banza da Allah yake kin shi ka ce ya maka abu da haka duk wanda ya tsaya yana bauta ma gunki ko wani abu wanda ya kama da gunki ya dauki hakkin Allah ya kai mai Allah ta lashe ma qadarullah haqqa qadri mutane ba san girman Allah ba sai Allah ta'ala ya ce inna Allah la qawiyyun lalle Allah subhanahu wataala lalle Allah mai yawan karfi ne qawi kathirul quwwa karfin Allah yana da yawa mana babu wanda ya san iyakar yawan karfin Allah sai shi Allah din saboda Allah ta'ala da karfin shi ne ya halicci komai saboda yana da karfi ya halicci wannan makekiyar duniya kan kadai wanda ba wanda ya san ina ne farkonta ba daga ina ta fara kuma ina ina ne karshen ta awa sai dai ka doki jirgin ka na sama ko wata na'urar ka kai ta yawo ka ce ka gano inda ka gano awa za ka kai karshe ba Allah ya halice ta da karhin shi kai ta nutso a wannan duniyar nan kasa kai ta nutso kai ta nutso cikin ruwa karkashin ruwa ƙasa ne kuma wancan ƙasar da ke karkashin ruwa ruwa ne karkashin ta kuma can karkashin ruwan da ke karkashin wannan ƙasar ruwa ne kuma su ma wannan ruwan karkashin su ƙasa ne sai ka gaji ka dawo sai guzurinka ya kare kai maza ka sai sama in ba ka ba sai ka hallaka ba za ka ga ƙarshe ba to Allah dai yayi wannan ne saboda ni saboda ƙarfin da ke gare shi Allah subhanahu wataala karhin shi matin ne zul quwwatil matin mai cikakken karfi ne domin komai na Allah cikakke ne babu wani abu wanda yake ragagge cikin siffofin Allah subhanahu wataala aziz kuma Allah subhanahu wataala mabuwayi ne wanda ya yi karhin kowa ya gagari kowa duk wani mabuwayi to Allah ya bashi yu'izzu man yasha Allah ne wanda yake daga wanda ya ga dama ya bashi izza ya gagari kowa ayi tai a shiga a hita ayi sama a fado dan dai a ga an mulakanta ka Allah ya ce ni na daga shi ba wanda ya sai a yi shi saboda izza ta Allah saboda ka in kana neman izza kana neman ka gagari kowa to roki Allah ce Allah bani izza don ba mai baka ita ba Allah ba Allah subhanahu wataala ya ce ayabtaguna indahum al-izza fa innal izzata lillahi jami'a suna neman buwaya wurin wani Allah to su sani cewa buwaya ta Allah ce kabdinta da yar karama da matsakaiciya da babba wadda za ka yi suna duk duniya kowa ya san ka Allah ya sa ka zaman to gagarau ka yi karin kowa to duka Allah ke bada duk wanda ka gani haka Allah ya bashi ita man kana yuridu al-izza walillahi izzatu jami'a duk wanda ya kasance yana neman buwaya da daukaka da girma to ta Allah ce je neme ta wurin Allah walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun izza ta Allah ce izza ta manzon shi ce izza ta masu imani munafiki ne bai san haka ba kaka yadda ka zamanto cikin waɗanda ba su san cewa izza ta Allah ba ce duk wanda bai san izza ta Allah ba ce munafiki Qur'ani ya wadi munafikin Allah ne in kana neman munafiki to ga nan wanda yake ta yana neman izza wurin wani ko ba haka ba haka Allah ya faɗa cikin suratu an-nisa bashiril munafiqina bi anna lahum adhaban alima alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil ayabtaguna indahum al-izza munafiqai ne dama kakka yarda ka zan munafiki kaje kana neman buwaya da daukaka wurin wani Allah kana ta wahala banza kawai ka tsaya ka neme ta a wurin Allah domin Allah shine mai ita Allah ka ba mu buwaya amin Allah ka sa mu gagaru kowa ya Allah amin Allah ya tsafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas kuma ka gagaru kowa ya ni zai kowa cikin mai zaman to gagarare ya kenan yana yiwuwa kowa ya zamanto gagare kowa ya gagari ya gagari kowa kuma murayi kowa Allah ya ba mu kudi kowa zai ji dadi kowa da matsayin shi ai kowa akwai irin kudin da za a bashi Allah ya ba mu lafiya gaba daya kowa akwai irin wanda za a ba ai ba cikakkiya za a baka 100 bisa 100 ba ka ciwo ba balle likita je ta kwana ba ya samu ma'aiki waɗanda ba ya ma'aiki kowa za a ba shi daidai da shi kun kuɗi ne ma kowa za a ba Allah zai baka daidai da kai wadda wadda an ba shi kuɗi da ya sai ya haukace yaka yana ta ihu saboda kuɗin sun mai yawa ba ya haukace ba Allah ya tsafi min almala'ikati rusulan Allah ta'ala ya ce Allah yana zaɓan ma'aika daga cikin mala'iku cikin mala'iku sai Allah ya mi sai su ma'aika waɗanda Allah ya ce aikinsu wal mursalati urfa waɗanda ake aikinsu su je wasu bayan wasu Allah subhanahu wataala ya ce cikin mala'iku akwai waɗannan to Allah ne ya zaɓe su ba su ne suka zaɓi kan suka naɗa kansu manzanni suna ta cikin duniya suna yawo yadda suka gada ba ba zaɓi ne na Allah subhanahu wataala wa minan nas kuma daga cikin mutane ma Allah yana zabo manzanni rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah malicinka yana zaba abin da yaso ya zaba kuma Allah yana halitta abin da yake so ya halitta yawa duk wani manzo na mala'ika ko na mutum to zaɓin Allah ne Allah ne ya zaɓe shi ba wai shi yana da kanshi ba manzanci baiwa ce ta Allah kyauta ce ta Allah ba wani wuri za ka laɓewa ka zama manzo ba ba shigewa za ka yi cikin duci ba ko ka shige cikin wani kogo ba ko ka shige cikin daki ka yi ta wasu abubuwa ba daga nan kawai sai ka juye ka koma annabi ko manzo ba zaɓi ne na Allah Allah ke zaɓar ka kuma Allah subhanahu wataala ya sa mutane dole su goyi bayan ka cewa kai manzo ne su tsira duniya da lahira waɗansu kuma su tsaya suna adawa da basu yarda da manzancin ka ba su hallaka to Allah ta'ala shi yake zaɓar wanda ya ga dama cikin abin da Allah ya ga dama na shari'a shi da kaddara shi sai Allah ta'ala ya turo su su kuma mutane Allah yana zaɓar su ne domin su isar da sakon Allah sakon Allah na abauta ma Allah subhanahu wataala su kuma manzanni na mala'iku ka gare daga cikin aikin su nan iska Allah ta'ala ya turo su da wannan iska zariyati hawa masu tadar kura masu tadar iska suna sheke shi shi kakaban haka yana yana tawatsa mana tsakowa a cikin idanunmu Allah ne ya sa su yi wannan saboda tausayinmu kuma duk wannan Allah yana da saboda tausaya mu a lokaci dai yana turo mana kura lokaci dai kuma ya bamu mi ya bamu yanayi mai daɗi ko ba haka ba kowa yanzu daɗi yake shi kana ga na'urori duk sun tsaya an tsaida su mai wuri ya zo ya tabar ma ya sai na da tabar mashi yanzu talata da ta wuce ba nan da ke zace Allah tsaida mana wannan abin kaina ba ina ta zuwa tana yi amma zuwa nake yi maka ga sarauta Allah na asalin original din ya zo kana gaba ruwa na ba ba zuwa ba komai a ga masallacin juma'a bisa kai da fanka take amma zuwa niki ina ta share ta ina ta share da na share sai ta dawo ga fanka sama na amma Allah ya yarda yanzu ya sako nashi shikenan na bature sai ya kuri shi ma yana da wani shi ma rahama Allah ce shi ma mun gode duka kyauta ce baiwa ce ta Allah duka mun gode ma Allah inna Allah sami'un basir lalle Allah subhanahu wataala mai yawan ji ne mana da abin da zaku wadi Allah ta'ala yana jin ku basirun kuma Allah mai ganin ku ne da abin da kuke Allah yana karin ku babu wani abu da yake boyuwa ga Allah subhanahu wataala cikin abin da muke aikatawa Allah ta'ala ce ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ta'ala ya san da abin da ke gaba gare su da abin da ke bayan su da abin da ya wuce Allah ya san shi da abin da zai zo nan gaba Allah ya san Allah ya san wannan iskan da ikon shi zai juyewa ya koma ruwa Allah ya sani haka za a yi tsayawa ka Allah ya tsaida mana shi haka Allah ya shayar da mu to duka Allah ya san me za a faruwa nan gaba za mu tashi da sahi da wannan nemar ta iska koko za mu samu ƙarin nema ta ruwa duka Allah ya sani duk abin da ya riga ya gabata na rayuwarka tun daga lokacin da aka halicce ka cikin cikin mahaifiyarka har zawwa yanzu ɗan shekara biyar ne kai goma sha biyar ashirin talatin arba'in ta abin da ya wuce ba kai kamanci kamance da yawa ko ba haka ba da za a baka bik da takardu a ce ga yanan ka cika sai bayanin rayuwarka abubuwan da za ka wani yan kaɗan ne ba ka yi tunawa kuma ce an baka dama ka ji ka tuno ka rubuta ko shekara nawa za ka yan abubuwan da za ka rubuta kaɗan ne amma da ka yi tsaye gaban Allah Allah ta'ala zai wayo ma rayuwarka rana alkiyama kaf kakam kuma Allah ya ce yaya kuma a mika ma littafi a ce ga yanan maka ƙara tunawa da kyau wasu abubuwa baka san su ba man kana karantawa da kanka iqra bi nafsika awwa iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka asiba shikenan ka karanta da kanka za ka yi ta tuno abubuwa ranar alkiyama Allah ya sa mu tuna alheri Allah ya kare mu daga aikata sharri wa ila Allah turja'ul umur kuma zuwa ga Allah ne subhanahu wataala duk za a bayar da al'amurra gaba ɗayan su al'amurran bayi duka za su koma ne zuwa ga Allah wannan aya tana bayanin yawan ilimin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce alimul ghaibi wa shahadati wani wuri Allah ta'ala ya ce wa saturadduna ila alimil ghaibi wa shahada wani wuri Allah ta'ala ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah subhanahu wataala shine masanin abin da ya koyi daga gare ku ya ko mutane kuma Allah bai sanar da kowa gaibin shi illa man irtaba sai dai wanda Allah ya yarje mashi min rasuli na manzo fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah ta'ala zai sanya mai tsaro gaba gare shi ya ba shi labarin gaibin da yake so ya gaya mashi li ya'lama an qad ablagu risalati rabbihim domin Allah ya san cewa lalle manzanni sun riga sun isar da sakonnin da Allah ya ba su wa haqa bima ladayhi Allah ta'ala ya zagaye sani da duk abin da ke wurin su ko abin da suka yi Allah ya sani da ba wa ahsi kullu shay'in adada kuma Allah ya kididdige ko ya lissafa komi adadin shi minti nawa kai duniya Allah ya sani sekon nawa kai duniya awa nawa kai duniya kwana nawa wata nawa shekara nawa duka Allah ya sani kudi nawa ka kama duniya dala can furan wannan dala daya guda nawa ka kama da hannunka tun daga lokacin da ka fara kama kudi har mutuwanka yabba ka nawa ka kama dala biyar nawa ka kama dala goma ashirin dala arba'in dala hamsin dala ɗari jikka jikka biyu jikka biyar jikka goma duk abin da ka taɓa guda nawa ka taba Allah ya sani dama tun baka taba ba ya san kwara nawa zaka taba ko ba zaka kara ba ba zaka rage ba inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba Allah ya ce komi mun kididdige shi a rubuce ba zo ku falan nazidakum illa azaba Allah ya ce shikenan dama mun kididdige abinda kuka aikata ya ku arna kafare maguzawa makiyan Allah ba abinda za ku dandana sai ya azaba Allah ya kare mu daga azaba Allah ya sa mu dandane dadi mu ci gaba da dandana dadi Allah ya sa muna cikin yan lilan Allah subhanahu wataala Kudaka Allah subhanahu wataala yana bayyana mana yawan sanin shi a cikin wannan aya mai girma cewa ya'lamu ma baina aydihim وما خلفهم هكا الله فدا cikin ayatul kursi ya lamma baina aidihim wama khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a Allah ya san komai naka amma kai baka san komai na Allah ba sai da abinda Allah ya so Allah ya ga maka shine mai halitta kaga ka sani shi sama guda bakwai shi rana shi wata duk wannan gaibi ne da shiru Allah ya bai gaya ma kowa ba da ba wanda ya sanya aka yi wannan sama kuma guda nawa jira ba za ka sani ba gaibi ce ba za ka sani ba kuma babu hanyar da za ka san cewa sama guda bakwai ce ba inda za ka ganin ta ɗayan ba kana gani idan ba kana ganin hazo ba kawai to Allah ne ya ce ba kaga wannan hazon da kake gani halitta ce wasama'a banainaha wa banaina fawqakum sab'an shidada to Allah ya gaya muku guda bakwai ne kuma ƙasar da kuke takawa ita ma guda bakwai ce da Allah bai gaya ba ba ina za ka sani da Allah bai aiko maka annabi ba ya bar maka alkur'ani ka sani ba za ka taba sani ba sai ka gode ma Allah subhanahu wataala kaga waɗannan da abubuwa ne na ilimin Allah amma Allah ya sako su gaba ya ce su san su kuma ba da haka ba ba za mu san komai game da Allah ba amma Allah ya so saboda yana so mu ba da gaskiya gare shi mu zamanto bayan Allah na kwarai mu samu aljanna mu kare da duniya lafiya sai Allah ta'ala ya ce ni ga kaza ga kaza Allah shi ya sama shi ya kasa a cikin kwana kaza kuma yana da al'arshi yana da alkursi da waɗannan gaibubukan yana da annaba yana da manzanni yana da mala'iku ka ko ta halitta ma aljani in ba dan da Allah ya gaya mu aljani ba wanda za ya sana aljani ko ba haka in ba dan da annaba suka zo da labarin aljani ba wanda za ya sani duk wani ma da yake bauta aljani albarkacin annaba ne sun waɗi yake bauta ma aljani da ba zai san su ba balle je yana tsoron su yana duka musu da ba da nu koyayyu ne suna ganin ku inda ba ku ganin su ko ba haka ba ba wuce ba haka yake cewa ba in yana ba aljani hakuri kuke ganin mu ba mu ganin ku dan Allah ku yi hakuri yana ba aljani hakuri kuke ganin mu ba muke ganin ku ba kaga ba ba ka ganin shi kai amma saboda ya tabbata a cikin tunaninmu aljani wata halitta ce mara kyawu shi yasa masu sai da maganin rikiya sai su mahuta aljani na suka ganshi su ma suka ganshi suke waza shi amma dai saboda ya tabbata dama shi dai halittar shi ba mai kyau bace ga karto sai ka ga huta aljani ko tana yiwa na suna rikiya nan bayyana suka dauke ban ba haka ba mai ganin shi sai wanda Allah ta'ala ya so ya gan shi cikin annabawa da manzanni Allah ka kara mana imani Allah ka kara mana imani da kai da littafin ka da annabanka Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu cika da imani mu kare da duniya lafiya wallahu ta'ala alam ko tambaya a karanta
wanda suna neman su raba kano a makaranta kuma sun su sa hukuma
wani bawa Allah ya ce suna bara addu'a domin cikin makarantarsu akwai wasu munafikai waɗanda suke so su raba kan mutane ba wanda ya san munafiki sai Allah kai dai ka ce akwai wasu mutane ga aikin da suke amma kakka masu hukunci ba mai hukunta mutum da munafici ko kafirci ko shirka sai Allah da manzo Allah ka ayyana mutum ka ce wani munafiki ne baka da wannan yancin wani kafiri ne wani mushriki ne duk ba aikin ka bane yawa saboda haka dai ka ce kana bara addu'a akwai matsaloli da suke faruwa makaranta saboda akwai mutane waɗanda suke so su rarraba kanwa su rarraba kanku a cikin makarantar ku to Allah ta'ala ya shirya su Allah ya shirya mu da mu da su gaba daya Allah ya nuna mana gaskiya ita ce gaskiya ya ba mu ikon yin aiki da ita ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon nisanta ta da yin watsi da ita wallahu ta'ala a'lam wannan ita ce tambayar kaɗai da ke akwai a yau na san sakamakon iska da ke akwai na?
sun kakura su ya sallah bai mai
bayan magarba wai wani yana tambaya ko ya halitta a yi sallah ta nafila bayan magarba ina ga dai so yake ce kahin magarba ita ta bayan magarba ai ba sabanin kowa amma ta kafin magarba ita ke da sabani kuma ita ta inganta manzala ya ce sallu qabla al-maghribi hasso uku sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sai manzala ya ce liman sha wanda yake so yi wanda ba ya so kuma ya zaman shi kenan kaga ana yi kafin magariba ana yin sallah banda wato sallah ta tahiyatul masjid ta gaida masallaci akwai kuma nafila da ake kafin magarba hadisi ya tabbatar da haka amma nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake so yi sai malamai suka yi magana sharhi cewa karahiyata an yattakhidha an-nasu sunna dan kan mutane su dauke ta ita ma wata sunna ce daga cikin sunnori da ake yi gabanin sallar magriba yasa manzo Allah ya ce liman sha ga wanda yake so saboda in ka zo masallaci kaga mutane ba su wannan nafilar ba kakka damu ba su so kuma manzo Allah ya ce wanda yake so yi to ba su so ba sai su zaman ka ta abin ya kawo mana rikici dan wani in yana rike da wannan sunnar ta gabanin magariba in ya ga mutane da ba su sai tijin haushi kakka ja haushin kowa yawa kai kana so kai su kuma ba su so kuma mai kayan ne yace wanda yake so yi su kuma sun zaɓi ba su san ba shi kenan saboda haka babu wani abu na rikici ko na rigima ko na jahaushi tsakanin musulmi ya kamata mu so junanmu kuma abubuwa waɗanda suke na nafila ne ba farilla bane wanda yin sa akwai lada barin su kuma babu zunubi ya kamata suna hada mu has- hatsaniya ba bai kamata suna hada mu gaba ba abin da ya hada mu ya yi su girma abin da ya hada mu muke haduwa wuri guda daya ko muke zanne cikin gari muke amsa suna guda daya wannan sunan namu yayi waɗannan nafilfilin girma domin sunan namu wajibi ne duk wanda bai amsa shi ba ba mutanen kirki ba amma su waɗannan nafilfilin ibadodin ruwa ne to kaga ne ya shesa jama'a na ce muku mu tsaya da karatu kuka ce a. to kaga sai yadda aka yi da mu barawo hannun mata ce oh to Allah ya mana daidai da mu da alkhairi Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu gaba da Allah ka shahi mana hawayenmu Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka ba mu ruwa masu albarka Allah ka ba mu damina mai albarka akwai bayan Allah da yawa da suke bara addu'a kan bukatunsu Allah ya biya musu akwai wasu bayan Allah da suke kwance likita ta rifiran suna bara addu'a wurin al'umman musulmi Allah ya ba su lafiya akwai wani bawa Allah shi ma da za ya tafiya gobe yana bara addu'a zai bar kasar nan yana fatan Allah ya kai shi lafiya kuma abin da za ya tafiya nema Allah ya bashi mu da muke nan zanne muna nema a cikin gari a cikin kasar mu ma Allah ya hada mu da alherin shi Allah ya cika mana aljihun mu da gidajen mu da kuɗi masu albarka ya kara mana imani ya samu kare da duniya lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين